أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فاتقوا الله عباد الله واعلموا أن الله مولى الكريم سبحانه وتعالى اصطفى مكة من سائر الأماكن والبلاد ثم شرفها أفضل تشريف وقدسها أجل تقديس وعظم شأنها أعلى تعظيم وأنه سبحانه وتعالى خص هذه البقعة المباركة بخصائص وفضائل وأحكام منها عباد الله أولا أن الله سبحانه أقسم بها وسماها بأسماء عديدة تعظيما وتشريفا علما بأن كثرة الأسماء يدل على شرف المسمى قال الله تعالى لا أقسم بهذا البلد وقال وهذا البلد الأمين وقال لتنذر أم القرى ومن حولها ثانيا أن مسجدها أول مسجد وضع في الأرض كما قال الله تعالى إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين وعن أبي ذر رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أول مسجد وضع في الأرض فقال المسجد الحرام ثالثا أنها قبلة أهل الأرض فليس على وجه الأرض قبلة سواها كما قال تعالى فول وجهك شطر المسجد الحرام لذا حرم الله استقبالها ببول أو غائط كما في الصحيحين رابعا أن الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة كما رواه الإمام أحمد وابن ماجه وأي فضل وشرف أعظم من هذا فالحمد لله على كرمه وفضله خامسا صلاة النوافل فيها لا تكره في أوقات النهي الخمسة لقول النبي صلى الله عليه وسلم يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا يصلي عند هذا البيت أية ساعة شاء من ليل أو نهار رواه أحمد وأن الله رتب العقاب على السيئة فيها بمجرد الهم كما قال الله تعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم وقال عليه الصلاة والسلام أبغض, أبغض الناس إلى الله ثلاثة ملحد في الحرم ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية ومطلب دم امرئ بغير حق ليهري, قد ليهري قدمه رواه البخاري كما حرمها على أهل الشرك والكفر قال الله تعالى إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد آمهم هذا وهي السادس والسابع ثامنا وليس بلد إلا سيطأه الدجال إلا مكة والمدينة كما رواه البخاري وأهلك الله مبتغاها بشر لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف تاسعا اختصاصها بماء زمزم المبارك الذي قال عليه الصلاة والسلام إنها طعام طعم رواه مسلم وقوله خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم فيه طعام من الطعم وشفاء من السقم رواه الطبراني وصححه الألباني وأن زمزم لما شرب له كما رواه الإمام أحمد وابن أبي شيبة عاشرا اختصاصها بدعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام دعا الله أن يرزق دعا أن يرزقهم الله من الثمرات وأن يبعث فيهم رسولا وأن يجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم كما دعا لها بالأمن قال الله تعالى وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وقال فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون وقال ربنا وابعث فيهم رسولا منهم لذا كان الحادي عشر أنها أفضل البلد وأحبها إلى الله كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكة ما أطيبك من بلد وما أحبك إلي ولولا أن قومك أخرجوني ما سكنت غيرك رواه الترمذي وقال إنك لخير أرض الله وأحب الأرض الله إلى الله ولولا أني أخرجت منك ما خرجت رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه أيها المسلمون إن هذه وما سيأتي يدل على خيراتها وبركاتها وفضائلها وأحكامها فالموفق حقا فالموفق حقا من قدرها حق قدرها فراعى حرمتها وحفظ لها مكانتها وعمل بكل فضيلة مشروعة وترك كل رذيلة ممنوعة ومن آداب ساكنها لزوم السكينة والوقار وحسن المظهر وطيب الرائحة وغض البصر وعدم الجلوس في الممرات والأبواب والرفق بالمسلمين وعدم مزاحمتهم وعدم أذية المسلمين بأي نوع من أنواع الأذى والحرص على نظافة البلد والبعد عن مخالطة النساء وعلى المرأة التحجب وعدم التأطر قال الله تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم وللمسلمين إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد يا ينقوى أولا جمعة تاممي البركة يومنا عشرين دهدو قوة ذو القعدة hijiran annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na da shekara 1443 wanda kidayen miladiya shi ma yau muna 24 ga watan shida shekara ta 2022 wannan khutuba ita ce doriya akan khutuban da ta gabata a sati da ya gabata mun gabatar da bayani akan alfarman ɗakin Allah subhanahu wa ta'ala da kuma kaɗan daga cikin darajoji da alfarma na garin makka to wannan khutuba za ta zama ɗoriya ce akan wancan wacce ta gabata a baya dai mun sani cewa makka allah ya zaɓe ta ya girmama ta ya ɗaukaka ta ya mutunta ta har ya sanya aminci mai yawa a cikinta wanda wannan aminci kuma kamar yadda muka ji a hadisan da suka gabata ba ya tsaya akan mutane kaɗai ba da dabbobi har da tsirrai kai abin ban mamaki har da ƙaya wanda muke zaginta muke tsine mata to ta samu gata idan ta shiga cikin horumin makka to ballantana kuma dabba ballantana ɗan adam to yau abin da muke cewa shine babu shakka fa wannan ɗaki da wannan gari mai albarka Allah subhanahu wata'ala ya keɓe su da waɗansu hukunce-hukunce da waɗansu falaloli da waɗansu al'amura waɗanda yake in ba a can ɗin ba ba ka samun yadda suke da waɗannan cincirundo da abubuwa masu alkhairi masu gwaɓi abu na farko dai Allah subhanahu wata'ala ya yi rantsuwa da garin makka baki ɗaya kuma ya ambaci garin makka da sunaye daban-daban wanda mun sani cewa duk lokacin da sunaye suka yi yawa to yana nuni akan darajar abin da ake kira da waɗannan sunaye shi yasa kaga kaman sunayen Allah subhanahu wataala babu wanda ya san iyakansu sai Allah amma a ciki sai manzon Allah ce in ka zabi 99 ka haddace su ka san ma'anonin su kai aiki da su to zaka shiga aljanna to koda guda 99 kawai ka tsaya akai to ai ka san Allah madaukan sarki ya girmama annahu ta'ala jaddu rabbina girman Allah ya buwaya to haka nan kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shi ma yana da sunaye masu yawa wanda ke nuni akan darajarsa da fifikonsa haka nan alqur'ani mai girma yana da sunaye masu yawa waɗansu malamai suka ce sunan alqur'ani ya kai guda 80 kuma duka an ciro su ne a cikin alqur'ani mai girma duk da kasancewa waɗansu sunayen zaka same su sufofi ne amma dai yana nuni akan daraja to haka nan garin makka Allah subhanahu wataala yayi rantsuwa da wannan gari mai albarka sannan kuma ya ambace shi da sunaye masu yawa a cikin alqur'ani Allah yana cewa la uqsimu bihadhal balad tabdi turka shi Allah ce wallahi ina rantsuwa da wannan gari wani gari kenan ba zari ake nufi ko Kaduna ko Kano ba ana nufin garin makka to duk abin da kaji Allah subhanahu wataala yayi rantsuwa da shi abu ne mai kima abu ne mai daraja a wata ayan Allah subhanahu wata'ala yake cewa wattini wazaitun wa turi sinin wa hadhal baladil amin Allah yayi rantsuwa da itacen attin da azzaitun to a ƙarshe dai sai ya ce wa hadhal baladil amin ina rantsuwa da wannan gari wanda yake cike da aminci a wata ayan Allah subhanahu wata'ala yace litunzira ummal qura wa man haulaha domin kai wa'azi ga mutanen ummal qura anan kuma haka Allah subhanahu wata'ala ya ga dama kira garin makka amma in ba haka nan ba huduban da muka yi satin da ya gabata mun kawo sashi daga cikin sunayenta kaga ana kiranta makka ana kiranta albaladil haram ana kiranta ummal qura kamar yadda wannan aya ta nuna ana kiranta ma masjidil haram subhanallazi asra bi abdihi min almasjidil haram daga garin makka ne ba ma ko kokon dakin ka'aban ba sannan ana kiranta baitul atiq ana kiranta albait falyabudu rabb hadha albait da waɗansu daga cikin sunaye wanda dai hakan yana nuni akan irin daraja da fifikon da garin maka yake da shi a bisa sauran garuruwa abu na biyu cikin abin da ke nuna maka alfarma da darajan wannan gari mai albarka shine masallacin garin makka shine masallacin farko da aka dasa shi wato a bayan ƙasa ga baki ɗaya satin da ya gabata mun yi bayani cewa malamai sun ce suna bayanin wane ne ma ya fara gina ɗakin ka'aba magana mafi inganci shine mala'iku ne suka gina da umarnin Allah subhanahu wa ta'ala domin a cikin wancan hadisi na ibn abbasin manzan Allah sallama ya ce Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta garin makka tun ranar da aka halici sammai da ƙasai wanda kuma hakan yana maka nuni akan cewa alfarman ɗakin ka'aba yana nan tun lokacin da aka halici sammai da ƙasai da wannan ne sai malami suke cewa to ya nuni akan cewa mala'iku su suka gina ɗakin sai dai an nuna ma annabi ibrahim wato ainihin abin nan wato zanen ɗakin bayan ɗakin ya rushe ya abin nan annabi ibrahim ya ƙara sabunta gininsa to wannan ɗin yana daga cin abin da ke nuni akan girman wannan ɗaki allah subhanahu wataala yana cewa inna awwala baitin wudi'a lin-nas ɗaki gida da aka fara sanya shi a doron ƙasa ga baki ɗaya lallazi bi bakkata wallahi shine garin makka anan kuma allah ya kira shi daga bakkata ba makka ba bakka bakka yana daga cikin sunayen da ake kiran wato ainihin garin makka kuma Allah kira shi mubarakan makami albarka ya ce wa hudun lil'alimin kuma shirya ne ga talikai duk wanda ke neman shirya inda ya je garin maka bai samu shirya ba to ba san kuma inda zai je samu shirya ba shi yasa ko kana laifi kai laifi a ƙasan ku in ka je ƙasa mai tsarki sai ka nemi tsarki a gurin Allah sai ka tuba kai istighfari amma kar kuma ka tashi daga garin ku sai ka je garin maka sai kuma ka fada ma manya-manyan zunubai to ina za ka je ka tuba kenan sai dai wutan jahannama ne kila za ta tsarkake mutum daga laifuffukan shi Allah ka tsare mu sayyidina abu zarri ne ke cewa na tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da yazo a cikin hadisin sayyid muslim an awwali masjidin wudi'a fil ardi wanne ne masallacin farko da aka fara ginawa a doron kasa baki daya sai manzon Allah ya ce al masjidil haram masallaci mai alfarma wato ainihin masallacin makka kenan abu na uku cikin abin da ke nuna maka darajar makka da masallacin cikinta ita ne mafuskantar musulmi baki daya duk wani wanda ya tashi zai sallah ba shi da wani zaɓi sai dai fuskanci ɗakin ka'aba idan da ganganci mutum ya juya ma ɗakin ka'aba baya ya ƙi fuskantar ɗakin ka'aba to ko da ya yi sallah sallan shi ba ta yi ba Allah subhanahu wata'ala yana faɗi a cikin alƙur'ani mai girma fa walli waje haka shataral masjidil haram dan haka ka fuskantar da fuskanka in ka tashi sallah zuwa ga Allah ka fuskantar da wato fuskanka zuwa ga wato nahiyan al masjidil haram inda masjidil haram take da wannan sai ka fahimci cewa waɗanda suke tsanantawa akan cewa wai masallatan al'umma sun ɗan karkace daga ɗakin ka'aba wai suna kallon ƙasar libya ne sun wahalar da kansu da yawa shari'ar musulunci ba ta ɗora maka ka fuskanci direct ɗakin ka'aba ba sai dai idan ga ka ga ɗakin ka'aba a wannan lokaci ya waje baka kalle ta kai tsaye amma ko a cikin masallacin maka kake ba ka kallon ka'aba to a lokacin nan shari'a ta ɗora maka ka fuskanci jiha ne direction din kawai da ka'aba take idan an yadda cewa nan gabas shine ka'aba take to nan Allah dora maka kalla da ka tsananta ma kai ne azabtar da kai ne ba kuma ta da wani hujja da dalili na shari'a ba a tsananta mutane wa masallatan su wannan ya dan karkace wannan ya dan koda wannan ya dan yaka wannan ya dan yaka wannan yayi haka in dai sun kalli direction na ka'aba iya abin da Allah subhanahu wataala dora musu kenan Ufemin yayi fada akan wannan a cikin littafin sa da yake sharhin Bulugul Maram ya ce masu tsananta ma jama'a wai sai ka fuskanci ɗakin ka'aba direct sai an zo da abin awo an auna an ce to kaga daidai nan in ka miƙe shi ne zai kai ka ɗakin ka'aba to waye ya ɗora maka wannan jihan ɗakin ka'aba Allah subhanahu wata'ala ya ɗora maka to wannan musulmi ba su da inda suke fuskanta su yi sallah kamar jihan ɗakin ka'aba shi ya sanya Allah subhanahu wata'ala ya haramta ma yin fitsari ko bayan gida a sarari ga wanda ke fuskantar gabas ko kuma wanda ya juya ma gabas baya haramun ne ka zo sarari sararin Allah ta'ala ba gida gaba ba gida baya ba kana cikin bayi ba mutum ya kwara tsarecin shi fuskanci alƙibla yana yin fitsari ko kashi haramun ne ko kuma ya juya ma alƙibla baya shi ma haramun ne har waɗansu ma malaman suna ganin kai ko a cikin gini haramun ne kai wannan ko a cikin gini amma wannan maganan tana da ɗan wani rauni haka amma dai a sarari haramun ne ka fuskanci ɗakin ka'aba kai fitsari ko kai kashi shi yasa wani sahabi abu ayyubin al'ansari ya ce da muka je ƙasan sham sai muka samu an gina bayiyuka suna fuskantar ɗakin ka'aba ya ce fanin harifu min hawa na laha. duk da kasancewa a ɗaki ne fa bayi aka gina ya ce in muka shiga bayin za mu fitsari ko bayan gida sai mu ɗan karkace duk da kasancewa bayin yana fuskantar ɗakin ka'aba yana fuskantar gabas amma ce sai mu dan karkace kaɗan sai mu zo mu ta istighfari ga Allah subhanahu wataala saboda kimanta alfarman umarnin annabi sallallahu alaihi wa sallam to ballantana wanda zai zo a sarari wanda yake babu gini na bayi ko wani abu mai kama da haka wannan qat'an haramun ne mutun yi haka saboda mutuntawa da girmamawa da ɗakin Ka'aba to a daidai wannan gaba kuma ya kamata a yi tambihi akwai waɗanda suke tsanantawa su kuma cewa ba za a miƙe kafa a fuskanci gabas ba idan ka sami irin 'yan tablig wannan jama'atar tablig za su ɗauka idan ka miƙe ƙafa ka fuskanci alƙibla to shi kenan kamun kayi haramun ne ko babu nasi akan haka in kana so ka miƙe ƙafanka ka fuskanci alƙibla ka miƙe babu wani nasin da ya hana ka kuma miƙe ƙafa ka fuskanci gabas baya nuni akan walakanta gabas baya nuni akan hakan bukata ce in bukatan ka ka miƙe ƙafa ka miƙe in bukatan ka ka tankwashe ka tankwashe yawwa amma kuma nassi ya yi hani a kan kai kaki ka tofa a alƙibla nassi ya hana kai kaki kwak kawai ka tofa a gabas manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya hana saboda kaki walaƙanci ne ake amma miƙar da kafa ba walaƙanci ba to wannan dai duk yana daga cikin abin da ke nuni akan darajar ɗakin ka'aba da masallacin da garin makka sannan abu na hudu sallah guda ɗaya tak a garin makka ko a masallaci mai alfarma kana iya cewa ko a masallaci mai alfarma ko a garin makka don akwai sabanin malamai shin garin maka ake nufi hurumin maka ko ko ɗakin ka'aba kaɗai magana mafi inganci shine ana nufin garin hurumin maka ne duk sallan da ka yi a ko a masjidil haram ne ko a masallacin da ke angoyi ne inda kana cikin hurumin maka to za a ninka maka darajanta daraja dubu ɗari in ka auna da inda ba nan ba kamar in kai sallah a garinku to ladan da za a baka to idan kai ƙwara ɗayan nan tak a masjidil haram kamar yau waɗanda suka yi sallan asubahi a masjidil haram mu da muka yi a nan garinmu to an ninka musu wannan sallan so dubu ɗari la ilaha illallah dubu ɗari fa jama'a da haka in yi sallan kwana ɗaya kamar ya yi sallah dubu ɗari ne shekara nawa kenan sallah dubu ɗari a yi ni dai sallah biyar kake yi a shekara sallah nawa kake yi ya wuce raka'o'i ɗaruruwa haka to a ce za a ninka maka sallah dubu ɗari sallan kwana ɗaya tak a maka ina za ka je ka sami irin wannan daraja la kaulaha wala karbala ba za ka je ka sami irin wannan darajan ba sai dai kuma in shaidan ya karkatar da kai ya nuna maka je karbala kawai inda in shi ake zuwa ko ka je kaulaha inda yan ɗariƙa ke zuwa sai ka ga mutum yawa tsira ɗakin allah ya koma yana raɓe-raɓe a kaulaha ana zuwa ana bautan ƙabarbara allah ka shirya da mu da haka daraja jama'a wani daraja ya wuce wannan shi yasa garin maka garin zuwa ne jama'a wanda ya samu dama ya je maka manzon Allah ce duk wanda ya samu dama ya je ɗakin Ka'aba tun kafin wata lalura ta bijiro mishi bai san abin da zai faru gobe ba in ka samu dama ka je ka tsururu ta aikin lada ka samu cincirin dan lada a gaban Allah zai amfane ka gobe kiyama ya fi kai ta zuwa Dubai Dubai din banza Dubai da zaka je ka ga fitsara da lalata tura sun yi galaba akan wannan abin tafi ɗakin ka'aba ka je kai ta istighfari kana ɗawafi kana sallah in ɗawafi ba zai yiwu ba kama irin yanzu ba a bada dama a ɗawafi sai ga wanda ya zo da ihrami to sai kai ta yawaita na filfili kai ta yawaita istighfari kai ta amfanin musulmi kana ma ku addu'a abu na biyar sallan nafila kowa san cewa haramu ne a waɗansu lokuta guda biyar da lokacin da rana take fitowa da lokacin da ta fito ta jau da lokacin da rana ta kai tsakiyar sama uku kenan da lokacin da take fadawa da jau ɗin da take kafin fadawa lokuta biyar kenan manzon Allah ya hana sallah a cikinsu amma fa banda maka banda in ka je ɗakin ka'aba kowane lokaci kaga dama kai nafila ka yi manzo Allah sosan ya ce ma banu abdimunaf ya ce la tamna'u ahadin yusalli inda hadha albayt kar ku hana kowa yin sallah a wannan ɗakin ɗakin ka'aba ayyata sa'atin sha'a min lailin aw nahar duk lokacin da mutum ya ga dama ko da daddare ko da rana kar ku hana kowa ya zo ya sallah da haka idan ka ga mutum ya shigo ɗakin ka'aba ya yi ɗawafi ya gama ya ɗaga hannu kaka ce mishi ba a sallah a wannan lokacin manzon Allah ce yi in mutum ya shigo masallaci ka gan shi kawai yana zaune a masallaci ya miƙe da rana tsaka ƙarfe sha biyu da kwata gab da zawali zai na fila karkace mishi ba a yi ana yi in dai a ɗakin ka'aba ne ana yi amma ban da garuruwanmu wanda hakan yana nuni akan daraja na ɗakin ka'aba abu na shida kamar yadda muka kawo satin da ya gabata mutum ya nufaci kawai zai yi ɓanna ya niyan zai yi ba tare da yayin ba tun a wannan lokaci Allah ya alkawarin sai ya ɗanɗana mai azaba mai raɗaɗi ninya kawai ya ce bari in muka haɗa maka wallahi na gawa na sai na gaggatsa mai maganganu tun a lokacin nan to azaba mai raɗaɗi ta tabbata akan mutum ballantana mutum ya ninya ai sai na ɗauke mu wani takalmi ai ƙaryan tsaye ake ni ma ɗauke min nawa ya ce shi ma Allah sai ya ɗauke na wani wannan ninyan kawai Allah ya alkawarta mutum zai mishi azaba ko mace ta ninyan wallahi bari in je ɗakin ka'aba sai na roƙi Allah ya raba mijina da matarsa ai banna ne raba zumunci ne tun wannan tunanin kawai ya sa sai Allah ya miki azaba azaba mai radadi ko kuma wata ta ce ido na idan kishiyata sai na cika zakazanta tun a wannan lokaci Allah ya miki azaban azaba mai alƙawarin azaba mai radadi amma a sauran garuruwa in kai wannan ninyan sai in kayi ne sai Allah ya rubuta maka zunubi daya Allah ya rubuta maka zunubi daya amma a garin Makka da mujarradin yin wannan tunanin to azaba mai raɗi ta tabbata kamar yadda ƙur'ani ya ce wa mai yuri fihi bi alhadin bi zulmin nuziquhu min azabin ali wanda ya nufaci zai wani ƙetare haddi to Allah ce ne mishi alƙawarin azaba mai raɗi hakanan kuma hadisi ya zo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa abghadun nas ila Allah thalatha mutanen da Allah ya ki jinin su a duniya mutum uku ne su Allah ya fi kin jinin su a duniya da haka kasa kunni in kana ciki Allah ya sa ma ba mu a ciki mutum na farko manzon Allah ce mulhidun fil haram wanda zai je kusa da ɗakin Ka'aba zai je hurumin Makka ya ketare haddi ya saba ma Allah Allah bai kaunan shi bai kaunan mai kaunan shi da aka yi taka tsantsan duk iyan da kake ganin kokarin ka aini a gida ne mutum ne mai himma gurin gurin hadda to kar ka je kai ganganci kai ka ketare haddi a kusa ɗakin ka ba Allah ba zai kaunace ka ba mutum na biyu mubtaghin fil islam sunnatal jahiliya wanda da rigan musulunci wai ya ce shi musulmi ne amma kuma yana neman ya rika kawo tada tada da ɗabi'u na jahiliya maguzanci irin tadodin nan ko a karin magana ne da yawon musulunci sai a ce maka ai amfanin zunubi romo wannan maguzanci ne a ce maka in ka gage mun dan uwanka ya kama da wuta shafa ma naka ruwa wannan maguzanci ne unsur akhaka ne zaliman aw mazluma haka manzo Allah ce wannan duk maguzanci ne ko waɗansu kalmomin maguzanci ba abin nan karin magana za ka rika jin su da batsa a ciki maguzanci ne bahaushe yana da kunya musamman da bahaushe ya haɗu da addini bai batsa in ka ji da batsa a ciki to an ɗauko maguzanci to ballantana a cikin aikace-aikace cikin sha'un'una mutum ya ce maka mu a al'adan gidanmu a al'adan ƙabilanmu wa ke maka maganin al'ada sunan jahiliya za ka shigo da shi cikin musulunci ai musa ya daga ce mu a tadin musulunci ga yadda ake sha'ani ga yadda ake kasuwanci ga yadda ake zamantakewa amma mu mu kuma kila al'amuran jahiliya ne to Allah baya kaunin irin wannan mutumin da haka ko a harshe ko a aiki ballantana a cikin aƙida a zo ana neman ruwa a zo ana wai halilu ba mu ruwa halilu wai halilu Allah kaɗai ke saukar da ruwan sama Allah kaɗai ke saukar da ruwan sama wannan mummunan aƙida ce maguzanci ko a kawo maka waɗansu surkulle wai rana ta kama wata wata ranar ce ta kama watan ina ranar ta ga watan da za ta cafke ta ta kama duk wannan miyagun tunani ne amma guzanci ne ya zo shi ne idan ya faru sai ka ga a yi ko roƙar ruwa za a fita sai ka ga akwai wani salo da ake fita na maguzanci to duk wanda ke ƙirƙiro irin wannan a cikin musulunci allah bai ƙaunin shi da haka dan allah dan uwa kai taka tsantsan in kalma za ka faɗi kai taka tsantsan kalman nan allah ya yarda da ita ko bai yarda ba in aiki za ka yi kai taka tsantsan allah ya yarda da wannan aikin ko bai yi ba to ballantana abin da za ku kudurta a cikin zuciyarka shi yasa zama da malamai yake da tasiri in ba malamai ba wanda zai iya gane irin waɗannan abubuwan sai mutum ya taɓanna yana nan yana ta baƙin jini a wurin Allah yana nan yana ganin shi kamar wani Allah ne wani yana nan duk in ya ga mutane sai ya durƙusa can ƙasa ya gaishe su haka na ji wani yana alfahari ai mu mahaifin mu ya mana tarbiyya duk inda ka ga babba sai ka durƙusa har can ƙasa tarbiyyar da ya mana nace muku nace yayi muku tarbiyyar maguzanci tarbiyyar banna musulunci bai san wani durkusawa ba assalamu alaikum in zai yadda ka miƙo mishi hannu miƙa mai in ba zai yadda bai mai sallama in kuma shaidan ya nuna mai kare na shi ya ce kana sarki ai ma sallama ai are na ka an ce maka assalamu alaikum amincin Allah aminci daga sharrin makiya aminci daga sharrin wuta aminci daga sharrin zanga-zangan talakawa aminci daga duk wata matsala na duniya da na lahira Allah ya tabbatar maka shaidan ya nuna maka yare na ka dama haka masu gemun nan suke marasa kunya kila an fahimta yawa so don haka wannan duk haka shaidan ke nuna ma mutane alkhairin Allah je ga sarkin zazzau idan ya ganka sai ya miƙo maka ku gaisa ko da azumi da ya zo nan masallaci haka ya ta miƙa mutane hannu su gaisa a ƙasa nan ya zauna aka ce ranka shi da ya kawo kujera ya ce ana zo sauraron tafsirin ƙur'ani to wannan ya rage mishi daraja sai da ya ƙara mishi daraja muna nan kuma muna mishi addu'a ta alkhairi Allah ƙara masa lafiya to mutum na uku shine wanda ya nemi jinin musulmi din ya zubar da jinin shi ta hanyar ƙarya ya ce ai ya kashe mun dan uwa ko ya ci mun dukiya ya dai nemi jinin musulmi kawai domin ya nuna mishi isa ni isasshe ne in ka ja da ni sai na ga bayanka ya kai ka gidan yar har a yanke ma hukuncin kisa to ina kuma irin 'yan sandan nan da za su kawo mutum su yi mishi kasafi kawai ka zo wucewanka wani dan fashi ya fashi ya ba da kuɗi an sallame shi kawai ka zo wucewanka ka dawo gona ka yi zo kamun wasa kamun ba fa ka zo kana kai ne kai fashi ka ce subhanallahi da wasa kamun wasa kamun ba'a kiri-kiri ya dora maka kisan kai a kuma ji abin dige ka ko a dora maka fashi da makayi wallahi duk wanda wannan Allah baya kaunin shi da haka da 'yan sanda da alkalai ku yi taka tsantsan har mu ma duk mu yi taka tsantsan amma aikin ku ya fi haɗari saboda ku kuna da wani ƙarfi da duniya ta baku to amma in an je gaban Allah kuma waye zai baku kariya ka zalunci talakawa saboda kana da bindiga a hannunka kana cikin jami'an tsaro saboda kai alkali ne za ka ɗaura wanda ka ga dama ka kwance wanda ka ga dama ga mai laifi ka san mai laifin nan ka sani ka gama bincikenka ka gani kawai sai alkali ya shafa mai idan shi toka sai ya kakafa maka magana musamman kuma aka sami aka samu wannan bai iya magana ba ya je gaban hukuma jikin shi na tarawa ya kasa kare kanshi kuma gashi da gaskiya a ce an daure ka shekara bakwai in alkali ya fita je tafa da abokin shi ya ce farɗin iska zan nuna mishi kaza ba da ya ja da kai ba to alƙali ya ja da wani a duniya to kai kuma fa man yujadilullah anhum yawmal qiyamati amma yakunu alaihim shahida waye ya sai jayayya da Allah akan ka gobe kiyama ya kubutar da kai wallahi ka fada cikin tasko da bala'i shi yasa kai alƙali gobe kiyama a daure zaka zo adalcin ka zai kwantar da zai kwance ka da dan sanda da soja da duk kai ko civil defense ga kunan ko 'yan banga duk wani wanda yake da wani matsayi yake zaluntan wanda ya ga dama to akwai bala'i mai biyo baya ranar tashin alkiyama matsalolin da da akwai sauransu amma kuma lokaci ya yi za mu dakata a nan insha Allah ta'ala za mu kirdaji wani lokaci mu karishe su muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya datar da mu zuwa ɗakin ka'aba Allah ka sa muna da rabo cikin aikin hajji ko aikin umara kuma ya Allah idan ka nuface mu da zuwa Allah ka azurta mu da karban aiki Allah ka tsare mana mutuncinmu Allah ka tsare mana aƙidarmu Allah ka tsare mana ɗabi'unmu ya Allah duk abin da zai jawo mana fushinka a duniya ko a lahira ya Allah ka nisanta mu da gare shi ya Allah duk abin da zai jawo mana farin jini a wurinka ya Allah ka sada mu da shi ya Allah ka taimake mu da taimakonka Allah ka rufa mana asirin mu duniya da lahira ya Allah muna roƙonka abin da yafi ƙarfin mu Allah ka iya mana abin da muke iyawa Allah ka taimake mu Allah ka tsare muka tsare mana imani Allah ka shirya mana ƴan matanmu Allah ka gyatta mana samarunmu Allah ka tarbiyantar da ƙananan yaranmu dattawanmu Allah ka ƙara albarka gare su malamanmu Allah ka taimaki addini da rayuwar al'umma da lokacinsu da iliminsu Allah ka tsare mana mutuncin malamanmu Allah ka ƙara musu ikhlasi Allah ka ƙara musu imani ka ƙara musu lafiya Allah ka amfanar da al'umma da iliminsu da lokacinsu ya Allah shugabanninmu Allah ka yi musu muwafaka Allah ka kama hannayensu zuwa ga daidai Allah ka karba daga gare su kurakuransu Allah ka yafi Allah ka ɗaukaka darajojinmu da mu da su ya Allah muna roƙonka ka bamu damuna mai albarka ya Allah ka sanya mana albarka a cikin mudunmu Allah ka sanya albarka a cikin sikelinmu Allah ka sanya albarka a kasuwanninmu Allah ka sanya albarka a albashinmu Allah ka sanya albarka a duk abin da ka bamu na dukiya ya Allah abin da ya dame mu a wannan ƙasa Allah ka yaye mana Allah ka ɗaukake mana Allah ka amintar da mu Allah ka ciyar da mu daga yunwa ka amintar da mu daga tsoro Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya da gamawa lafiya masu buƙatuwa na alkhairi Allah ka biya mana abinda muke tsoro na shari'a Allah ka tunkuɗe mana Allah ka rufa mana asirin mu duniya da lahira Allah ka gafarta ma mawatan musulmi ya Allah ka sa suna kyakkyawan matsayi iyayenmu da suka gabata Allah ka gafarta musu Allah ka ɗaukaka darajojinsu a cikin aljanna ya Allah da mu da su Allah ka tara mu a tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a gidan aljanna اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين